أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ينقل مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake kama wannan lokaci mai albarka da za mu ci gaba da tana tsar junan mu cikin sha'anin addinin mu shine addinin musulunci musamman ma kuma cikin ci gaba da karatun mu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam har yanzu cikin wannan littafi na 40 hadis bismillahir rahmanir rahim al hadith as-sabi'u ashar hadisi na goma sha bakwai. An abi ya'ala shaddad ibn ausin radiyallahu anhu, an amso daga abi ya'ala shaddad ɗan ausin radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi ko kuma radiyallahu anhu ma da Allah ta tabbata a gare su biyu saboda mahaifin nashi ma sahabi ne. عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أمسو لك النبي إيرا دا أمنش الله صبت أغريشي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته wannan hadisi wanda muslim ya ruwaito to wannan mai ruwaito hadisi wanda shine abu ya'la shaddad dan ausin kuma ana mishi alkuniya da cewa bi abi abdurrahman ana ce mishi baban abdurrahman ana mishi alkuniya da hakan shine shaddad dan ausin radiyallahu anhu kuma an ce shi ya zamanto dan dan uwan Hassan ibn Sabit ne wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmati ya zamanto wanda yake ya gane tsakanin ilimi da kuma hikima wa hiya al-amalu bil ilmi ita ce yin aiki da ilimi to haka shi shaddad dan Ausi zamanto yana da ilimi kuma yana aiki da shi wa qala Abu Darda kuma Abu Darda ma da kanshi yana fadi akan sha'anin shaddad dan Ausin يكتا إن لكل أمة فقيها وإن فقيه هذه الأمة شداد بن أوس يتللين قوة الأمة تنادى مال من تفقيه يتكم للين فقيه يتولى الأمة شين شداد بن أوس إن شاء أبو الدرداء الله أكبر وإن من الناس كما للين رجمتاني من يؤتى علما أكون دا باش علمي ولا يؤتى حلما أما بقى باش جوريا وإن أباي على أما شي أباي على ma'ana shaddadi da ausin qad utiya ilman wa hilman an bashi ilimin kuma an bashi juriya wa qila kuma an ce innahu fuddila ala al-ansari bi khaslatayn shi an fifita shi akan mutanen Madina da ɗabi'u biyu ya fifice su bi bayanin idza nataqa ya fifice su da bayani idan yana yin furuci yana magana zakari shi ya iya bayani wa bi kazmin idza ghadiba kuma da haɗewan fushi idan ya fushi idan fushi ya same shi to yana haɗe shi bayya zartar da wani abu gami da wannan hushin nashi sai haɗe hushin nashi ya haƙuri kuma babban bawan Allah ne an ce ya kasance idan ya kwanta a kan shin huɗa ma sai ta jujjuyawa barci ya kizo mishi saboda tunanin da yake na sha'anin lahira da abin da wuta take ciki da sauransu an ce har yana ce Allahumma ya Allah innan nara lallai ne wuta qad asharatni haqiqa ta hana ni kwana wa azhabat anni an-nawma ta tafiyar da kwana daga ni ma'ana tunaninta da nake ita wuta summa yaqumu kawai sai tashi fa yusalli sai ta yin sallah hatta yusbiha sai ya waye gari Allahu akbar to wannan bawan Allah yana daga cikin manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh kuma ya ruwaito hadisai da dama har daga cikin hadisan da ya ruwaito shahararren hadisin nan wanda ake ce mishi eh, sayyidul istighfar shi ma an an same shi ne daga shi shaddad dan ausin ya ruwaito hadisai hamsin ruwaya lahu hamsuna hadisan yawa to daga cikinsu shi wannan sayyidul istighfar kin wanda ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan hadi wannan istighfari wanda aka ce duk wanda ya faɗe shi a cikin wuni yana mai sakankanciya ya gaskata da shi kuma sai ya mutu a wannan wurin nashi kafin marece to shi dan aljanna ne haka kuma wanda ya faɗi wannan istighfarin daddare yana mai sakankan cewa ya yi imani ya yarda kuma ya mutu kafin ya waye gari to shi ma dan aljanna ne to to hadisin da ya ruwaito mana na yau wanda za mu karanta shi shaddad dan Hausa ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam an su ya samo ne daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala annabi yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle ne Allah ya farlantar da kyautatawa akan kowane abu eh kyautatawa to an yi maganganu da yawa akan ma'anan wannan kalmomi na Annabi sallallahu alaihi wasallam eh eh to kaman dai daga cikin kuma maganganun da aka yi kaman an ce ne Allah ya nema daga bawan shi kyautatawa akan kowane abu kowane abu mutane ne, mala'iku ne, aljannai ne, annabawa, dabbobi, kowane abu, to wajibi ne mu kyautata mishi, ko kuma an nema mu kyautata mishi, ko kyautata wadda take ta wajibin ko kyautata wadda aka so a yi ta, to duka dai kyautatawa ake so a yi ma kowane abu. Eh, hadda annaba ma alaihi salatu wassalam, kamar yadda na faɗi da su mala'iku, eh, da sauransu duk da ma lokacin ba zai ishe mu ba to amma dai a takaice dai abubuwan kowanne an yi bayanin abin da ya kamata a mishi kyautatawa misali kyautata da za a yi ma annabawa shine a yi imani da su da abin da suka zo da shi daga wajen ubangijinsu kuma su ne tsarkakakkun bayan Allah daga cikin halittun shi kyautata da za a ma malamai kuma shine girmama su da za a yi da kuma amsa abin da suke ruwaitowa kuma kar a dinga ɗaiɗaita wani abun da yake na al'aurarsu. Kyautata da za a ma mala'iku shi na yi imani da su, kasance su bayan Allah ne masu girma ba su saba ma Allah suna yin abin da Allah ya hore su da su. Sannan kuma a kyautata ma waɗanda ake tare da su irin masu gadon mu na kullum karka yi wani abin da zai cutar da su na sabo ko cin wani abin da yake ba su son iskar shi irin su tahornuwa da sauransu da su albasa. To, a takaice dai kyautatawa ga kowane abu makwabtanka danginka ne dabbobi ne kakka ba su wahala ka dinga ba su abinci lokacin da suke so karka dinga yin dora musu aikin da ba su iyawa ko kana tafiya akan dabbarka ta tsaya zata wani bukatar so ka sabka ka sauƙaƙe mata ko kuma ka ɗauko kaya ka dinga hawa kuma ka ba ta wahala kan wahala wannan duka bai dace ba kai in tana buƙatar hutu ta huta in tana buƙatar abinci ka bata in tana buƙatar sha ka bata dan Allah kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rawaito cewa ya ga wata mace wadda ake mata azaba a cikin mutawal iyadu billah sababin wata mussa wadda ta darme ta bata bata abinci ba ta bata sha ba kuma bata bar ta ci daga kwarukan kasa ba har sai da wannan mussa ta mutu to dalilin wannan Allah ya mata azaba wal iyadu billah kuma an ga wanda shi kuma ya ba kare ruwa dalilin shi Allah ya gafarta mishi kuma ya gode mishi da haka kenan kowane abu an fallanta mana mu kyautata mishi kuma kar mu yarda mu cuce shi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi gaba da cewa fa idza qataltum dan haka idan za ku yi kisa wani mutumin da ya halitta a kashe shi kama wanda ya kashe an ce a kashe shi ko abin da ya kama da haka na wani abu da wanda musulunci ya ce a kashe to kowannen kashewar zakuyi fa ahsinul qitlata to ku kyautata kashewai ku kyautata kashewa ma'ana ku yi ta da kama wadda take akwai akwai sauƙi a cikinta wadda ita ce mafi sauki wadda kuma tafi rage raɗaɗin azaban da za a ma mutum kuma ran shi ya gaugawan fita kama a kille wuyan shi da takobi da kuma takobi wadda take mai kaifi ba tare da ya jima ya sha wahala ba kafin ran shi ya huta in banda wanda yake mazinaci mai aure wanda shi rashin wa ake yi shi jajjefe shi ake har ya mutu shi ba da wuka ba ake kashe shi to ala ayi halin dai duk wanda ya ya kama a kashe shi ma'anar ce to fa ahsinul qitlata ku kyautata kashe wai kuma kar ku huce gona da iri ko ku ce bar ku bulbula mashi wuta ko mai ko wani abu ku kona shi to wannan duka ba a kyautata ba kashe ba abinda Allah ya ce ayi eh shine za a yi eh dan shi na na na na sha'anin wutan nan ma ko irin kwarurruka su kwalkwata da sauransu duka an hana a kashe su da da wuta saboda wannan yana daga azaba azaba kuma ta wuta irin ta Allah ce kamar yadda zuwa cikin hadisi la yu'adhibu bin nari illa rabbun nari ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wutan ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala dan haka eh, sai a kiyaye sannan kuma wa idza zabahtum idan kuma za ku yanka inji annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin da an halatta muku ku yanka shi na dabbobi fa ahsinu dhibhata to ku kyautata yanka wai ita ma a samu wuƙa mai kaifi a yi yadda ran nashi zai fita ba tare da ya jima ba to wannan shi ne irin yadda aka yi bayani ne ɗazu na wajen na wajen eh, kashe wannan to eh, to kenan idan ya zamanto ba a wasa wuka ba ko kuma ba a ba dabban nan ba abinci ko aka wajen kadawa aka kada ta da ƙarfi ko nan to wannan ba a kyautata ba da haka eh, a yi abin da za a yi wajen yankan ya zamanto ba ta cutu ba kuma wajen fitar ran ya zamanto an yi gaugawa ta yadda zai fitar daga eh, ranta zai fitar da gauga kuma cikin sauki ba tare da sha wahala ba shi yasa annabi yace wal yuhidda ahadukum shafaratahu lalle ne ɗayanku ya wasa wukashi ya wasa wukashi wal yurih zabihatahu kuma ya futar da abin yankan shi in ya wasa wukashi wannan shine zai bashi dama in ya yanka ta yi gaugawa ta yanku kenan ranar ta hewa ta mata ta sha wuya ba amma Allah ke in bata da kaifi yayi ta yayi ta yi sai ta ga wahala bai wa Allah kahiran ya fita to wal yurih zabihatahu kuma annabi ce hutar da dabbar shi to shi ma an ce yana daga cikin hutar da ita da zai yi eh kamar yadda mai mai sharhi ya ce shi ne bi an yi arida alaihal ma'a ya bujiro mata da ruwa ya ba ta ruwa qabla zamahiha kafin yanka ta litashra badan tasha amma akwai wanda suke ganin kawai dabbarar da su yanka ta in suka ba ta abinci ma kamar asara ne to a radda za a yanka ta ma sai an ba ta abinci an ba ta ruwa da komi yace to ya ba ta litashra badan tasha wa an yasuqaha ila mawdi'i dhabhi kuma ya ya tura ta ya kora ta zuwa zuwa wurin da zai yankan da riskin tare da tabsasawa ba yana jan ta ba yana ba ta wahala bai Allah wa an yaji aha kuma ya kwantar da ita bi makanin sahalin da wuri wanda yake sauƙaƙaƙe eh wa an yu'ajjila kuma ya gaggauta imrarar sikini shudar da wukai ala mazbahiha a wurin yankan nata bi kuwatin da gaugawa da ƙarfi dan ya yanka ta nan da nan ranta ya fita ba tare da ta shauya ba sannan kuma karya karya wala yaslahuha hatta tabrada karya fede ta har sai ta ta ta ta huce dan an ce ana gudun mutum in ya gaugawai fede dabba ba tare da da'i da magagin mutuwan nan ba ka aje ya zamanto kashe ta ne bayan ka ta bane zai yankan da ya mata ranta bai ida fita ba dalilin feɗe ta da yake ko fige kaza ko wani abu wannan zahin sai zamanto sababin mutuwar da ba wancan yankan da ya mata ba shi yasa ba a so a yi gauga fiɗa ba a so a yi gauga higa sai an tabbatar da ran ya fita amma da yawa za ka gani kawai saboda jahilci sai ka ga kaza ko wani abu ko da wani an yanka ta ana yanka ta kawai a jefa ta cikin ruwan zahi to mutuwar da ta yi ba a sani ba ta yankan ce ko kuma ta figa ce ko ta ruwan zahin ne sai ranta ya ida wuta sannan ne za a yi ta ita ma wadda za a feɗe ta sai ranta ya ida fita sannan za a hede ta ita kuma wala hiddu sakina kaiwa su wuka bi hadratiha a lokacin da dabbar tana nan wannan duka yana daga cikin kyautata mata bali yuwari ha bar dai ya suturtar da ita kar ta ga lokacin da yake wasa wukan nan wala yasbahu bahimatan kuma kar ya yanka wata dabba wa ghayruha tanzuru ilaiha kuma wata ta tana dubar ta kamar yadda muke yi dan jahil sai kaga an jera dabbobi suna kallon juna ana jayin wa ana yanka to ba a so a yanka dabba wata dabba tana kallon ta ita siya ma ummaha aw bintaha balle ma uwarta ko diyarta wannan ba a son haka nan ruwiya an ruwaito annahu sallallahu alaihi wa sallama marra bi rajulin cewa annabi tsira da amsa Allah sabbata a gare shi ya shuɗe da wani namiji wa da in rijlahu wanda yake ya ajiye eh kafar shi ala safhati shatin akan eh safhan kaman wuyan kaman fatan wuyan shatin akuya kenan ya dora mata kafa wa huwa yahuddu shafratahu yahuddu shafratahu shi kuma yana wasa wukashi wa hiya talhazu ita kuma tana kallo bai Allah ilaiha tana kallon wukar da yake wasawa bi basariha da idanta da kallanta fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala qabla hadha yanzu shin me yasa baka yi baka yi yankan ba gaba me yasa baka wasa wukar ba gabanin haka tun kahin nan me yasa baka wasa wukar ba a turidu an tumita ha mota sai ne annabi ce yanzu kana so ne ka kashe ta kashewa biyu halla hadatta shafrataka qabla an tarja'aha menene ya hana ka wasa wukakka tun gabanin ka kwantar da ita Allahu akbar sai annabi ya nuna kenan kamar mutuwa biyu ne ke mutu ga mutuwa ta bala'in kallon wannan da take tana ta darura yanka ta zai sannan kuma ya zo yanka ta da haka kenan ita da kanta dabba ba a so a wasa wukar da za a yanka ta ana kallon ta a tana kallon ta sannan kuma ka a yanka wata dabbai yar uwarta tana nan balle uwarta ko diyarta wannan duka cikin kyautata da annabi ne ya ce mana ko da yanka ma zan mi mu kyautata yanka to da haka wannan abuwa duka eh yan uwa sai mu kiyaye su Allah ya ba mu ikon kiyaye su Allah ba mu ikon tamkatuwa da horon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hannuwa da hannun shi sallallahu alaihi wasallam بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته